بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أمام مسلمين يو لهدي شا ودكو غواتن رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya ɗari hudu talatin da bakwai wadda ya daidai da sha tara ga watan shida meladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida mana cikin suratun tauba jiya mun yi magana cewa akwai bakon da zai kawo mana ziyara shine shugaban hisba na kano malam aminu daurawa wadda yake tafsiri a gombe nan kuma an gayyato shi ya zo ta munasaba to alhamdulahi ya kawo mana ziyara ɗin ɗazu da misalin najin ƙarfe biyu ne ko? ko ɗaya ne ya kai biyu da rabi ya je makaranta wa alhamdulahi ya yi jawabai masu kama hankali amma mun sake magana da shi cewa insha Allah idan ya gama tafsirin da yake a Gombe idan ya zo da ya wuce Kano da ya zo na a lokacin da muke darasi don ya ɗanyi lafca ko ya yi muhadara a kan wani maudu'in da 'yan uwa da su amfana ba mu sani ba wancan zuwan da dai yi sai zanto ko da daddare ko daidai wannan lokaci amma in daidai zo dai lokacin da lokacin darasi ne kamar wal haka insha Allah kuma za mu sanar da ku insha Allah wannan shine ba tare ba ta lokaci ba ana gada mu ci gaba da karatun mu yanzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
الله يتي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah yace sun masanya ayoyin Allah da dan kuɗi kaɗan to ta yaya mutum da masanya ayoyin Allah da kuɗi kaɗan da abun duniya ɗan kaɗan kuma wannan ana magana ne fa da mushrikan makka dan ayoyin akan suke magana ta yaya suka canja ayoyin Allah da dan kuɗi kaɗan suka sayar ya gano abu bangon ya daga hannu ba to a takaice bayanin da malaman tafsiri suka yi shine cewa kin musulunta da suka yi suka bi mai jin daɗin duniya kun san musulunci akwai dokoki yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza akwai abubuwan da ran mutum yake so masu daɗi an hana shi musulunci ya hana ka kai su to waɗanda suka ƙi musulunta suka ci gaba da yin abin da ransu yake so ba su shiga musulunci ba balle su bi dokokinsa kenan me suka zaɓa rayuwar duniya rayuwar duniya kuma 'yar kaɗan ce kwana kaɗan za a neme ka rasa ka mutu in gidanka kake jin daɗi za ka bari in ofis ne in abun hawa ne ko me jin daɗin kaɗan ne kenan wadda ya bar lahira ya kama duniya kamar ya sai da ya sai da abu mai tsada da abu mai araha ne abu mai araha duniya ne abu mai tsada lahira sannan kuma du abu mai araha kuma du kafurci abu mai tsada fa musulunci a sakamakon haka fasaddu an sabilillah sun sun ki shiga musulunci in wani ma zai shiga su hana shi haka abu su suka dinga yi haka su insha bin haris suka dinga yi sun ki musuluncin in mutum zai shiga su hana shi kamar yadda amerika take yi shugabannin amerika sun ki shiga musulunci in wani zai shiga su hana shi sun zaɓi rayuwar duniya komai aikatawa suke ba shiga musulunci ba balle su bi dokokinsa sakamakon haka namiji ya nemi namiji mace ta nemi ta mace ba abun da barnan da ba su yi ba ruwansa da lahira duniya kawai suka sa a gaba haka mushrikan makka suka yi Allah ya ce inna musa'a ma kanu ya waɗannan mutane abin da suke yayi muni yayi muni fada da musulunci fada da manzon Allah hana mutane shiga musulunci wannan mummunan aiki ne Allah ya tsare mu ci gaba
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
kafin mu ci gaba da zo ne ke ban labari ban san gaskiyan abun ba ka san idan an haɗu hakan nan labari in ma na ƙarya ne zai bayyana in ma na gaskiya ne zai bayyana saboda ba dai a ce dukan kunnan wannan labari ya yadu a ce ku ba ku ji ba wani yake ce wai shinkafa ta zama dubu sha biyu an buɗe boda na yi gaskiyan magana ɗazu wani ɗan kasuwa ke balla wani yake ban labari na yi gaskiyan abin na ga kai kaɗai kaɗan ga hannu na'am kai ma ɗazu makwabcinka mai shago wansa yana kano wansa yana kano ya ce mata shinkafa ta kare ta dawo sha biyu da ɗari biyar a kano kenan ko mun ji mutum ɗaya kai kuma ba ɗazu ka zo kana wucewa a wanti ana sai da shinkafa mudu ɗari hudu da sittin sai ka jina kana cewa su kawo naira ɗari hudu kenan ya nuna da ta ɗan sauka akwai wani mai labarin can baya yawa alaikum assalam a sabar kasuwa wanda yake sai da shinkafan eh na'am dan uwansa dan kasuwa ya bugo musu waya in suna da shinkafa su gaggawa su sayar eh yanzu za ta faɗi to alhamdulillahi malam kai kuma fa eh kudan saurara eh na mala ibrahim ci gaba sati biyu da suka wuce akwai jiragen ruwa guda talatin da suka zo lagos duka masarufi ne to alhamdulillahi wannan labari ne mai jin daɗi na daɗi domin gaskiyar magana wadda yake hulɗa da mutane ya san halin da mutane suke ciki a lokacin da babu kuɗi kuma kaya yana tsada kaga wannan musiba ce kuma dama ni tintinin na faɗa na ce idan dai har shi shugaban ƙasa na yanzu wato general buhari kenan bai bude boda aka shigo da abinci ba to gaskiya bai da mashawarta domin mulkin siyasa shine mutane su samu walwala su samu jin daɗi abinci wajen sauki su ji daɗin da zai sa zuwa gaba su zaɓe ka su san cewa kayan musu abin da suke so amma ba zai a mulkin siyasa a ce ma ka kai ma abin da zaka ci a gidanka wahala kuma majoratin mutane ba ana magana yan kaɗan ba tsiraru ba a'a majoratin mutane gaskiya sun shiga irin wani yanayi kuma ana ta kiraye kiraye hatta sarkin musulmi sa'ad da wasu malaman sun yi kira gare shi cewa gaskiya halin da mutane suke ciki halin yayi tsanani yawa musamman ma mu a nan jihar Bauchi nan jihar Bauchi abin yayi yawa garan su wasu jihohin idan abin yana tsada an ba su albashi sun samu abun saya to nan ga tsadan ga rashin albashi aka Bauchi zai tafi ko ina in kana yin waya da abokanka abokan hulɗarka da suke wasu jihohi in ka tambaye su zaka samu Bauchi tafi ko ina cikin wahala tun wahalar da aka yi saboda ne ba albashi kuma ga kayan abinci tsada alhamdulillahi jincin in ya sauko Allah sa ita kuma gwamnatin jiha ɗin su ji tsoron Allah su biya albashi don a samu ɗan sakilotin ɗan kuɗi a hannun al'umma yawwa wannan shine abin da muke fata kuma kamar da na faɗa ne ta addu'a wannan wata watan ramadan wata ne mai albarka wata ne kuma da yake ana karban addu'a a ciki balle ma ga mun yi kusa mu shiga goma nan da mai ta alkanutu da mai ta aikawa da sako an gane yawa na'am amin yawa Allah ya taimake eh اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيل الله innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ulaika humul mu'tadun Allah ya ce su mushrikan Makka da sauran kafirai la yarqubuna fi mu'minin illa in once in dai kai musulmi ne mu'mini to kwata kwata dangantakar da yake tsakaninka da su ba ruwansu su da shi alkawarin da ke tsakaninka da su da yake tsakaninku da ku muminai da su ba ruwansu da shi idan giyan kafurci ya tashi idan alluran kafurci ta tsakure su to kashe kawai da su yi ba ruwansu da wani alkawari wanda yake tausayi yake tuna alkawari yake tuna zumunta shi ne kawai mumini haka in ka sake makafiri kana gani a tsakaninku akwai zaman lafiya akwai kaza tala zai cutar da kai sun yi tawar alkawari suna cutar da manzon Allah suna cutar da muminai kuma haka suke wannan wani gargadi ne Allah yake mana ishara ne Allah yake barci mu hatara an gane wannan yawwa Allah ce ulaika humul mutadu Allah ce kafirai yan ta'adda ne ulaika humul mutadu Allah ce kafirai yan ta'adda ne yawwa amma kaga zuwa suke cewa yan ta'adda su tsokani musulmai in musulmi sun rama a ce musu yan ta'adda su ɗauki kayan yaƙi su ɗauki fitina su kai ƙasashen musulmi su rura wutan fitina suna sai da makaminsu su ce kuma musulmi suna yan ta'adda suna kashe junansu suwa suke bai wa musulmin makami su suwa suke haɗa musulmin fada su wala duk yahuda suke da waɗannan abubuwa saboda wai kada mu zauna lafiya saboda addinin mu kada ya rika tallatuwa ana shigansa daga an ta yi addinin ta'addanci ne kaga kowa zai ji tsoron shigansa amma duk da haka da makircin da suke da mummunan farfaganda da suke bai hana shiga musuluncin ba a jiya nan wani bai zo da daddare ya shiga musulunci ba ya zo nan a wancan zati da ya wuce ba wani ya zo ya shiga haka ke ta shiga yawa da haka nan makircin ne makirci ba zai hana musulunci ya ya ɗaukaka ba na'am
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نعم ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini Allah ce idan kafirai suka tuba daga kafirci suka musulunta suka tsaye da sallah suka ba da zakka to fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwanku amma kenan yanzu mafhumul mukhalafa akasin haka in ba su tuba daga kafirci ba ba su tsaye da sallah ba ba su ba da zakka ba me sakamakon bayan uwanmu ba ne bayan uwanmu ba ne bayan uwantaka kuma yan uwantaka ta addini ta fi kowanne dan uwanka musulmi ya fi dan uwanka na jini wanda ba musulmi ba yakin badar da aka yi nawa ne aka yi fito na fito tsakanin ɗa da uba ga uba da makami ga ɗa da makami a yi buga an buga ɗa ko ya kashe uba ko uba ya kashe haka aka yakin badar saboda haka nan yan uwantaka na addini shine yan uwantaka wannan yan uwantaka zai zarce tun daga nan duniya har zuwa ina lahira aljanna amma yan uwantaka wadda ba na addini ba in an rabu a nan duniya an rabu kenan saboda haka nan dan uwanka musulmi shine dan uwanka abin da ya same shi ya same ka ka taimaka masa ya taimaka maka ka tausaya masa ya tausaya maka haka ma sahabbai suka rayu sakamakon haka ma suka ɗaukaka duniya tana tsoron su saboda an san an taba ɗaya to an taba su duka amma mu yanzu babu wannan ne kowa kansa ya sani sai za ga muke warwatse fitintunu suka yi yawa ba na mantawa lokacin haruna rashid khalifa ne da cikin khalifofi nawa abbasiya aka kama mace guda ɗaya mutanen roma suka kama ta ya rubuta wasiƙa leta ya tayi ɗaya daga cikin musulmi ya ce ka kai wa shugabansu ka ce masa ko ya dawo da ita musulman nan da aka kama cikin mutunci ko dukkanmu mutum kare su in da mu kare sai mun kwato ta an taɓa mana yan uwa haka aka dawo da ita cikin mutunci amma mu yanzu ina musulmi ne ma da ya ɗauki musulmi ɗan uwansa ya kai amerika gashi a pakistan abdulrahman musulmi ne dan Pakistan cancarancar ƴan uwansa musulmi gwamnatin Pakistan ta dauke shi ta bada shi wa Amerika a Masar ga sunan ƴan Masar musulmi aka dauke shi cancarancar aka kai su Amerika ga Falastinawa da yawa an kai su Amerika a je can azabtar da su a yi musu gwale gwale wasu ma a kashe su haba a zamanin manzo Allah dauki musulmi a je makafiri bai taba yiwa ba a ba ya yiwa a bai yi ba yawa ko da wasa yawa ko da amma mu yanzu babu Allah ka tsare mu fa in tabu in suka tuba su kafirai wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakkan dukiyoyin su to fa ikhwanukum fi din sun zama ƴan uwanku sun zama ƴan uwanku amma in ba su yaka ba babu abokan gaba ne an gane wannan yawa Allah ya ce wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun haka muke bayanin ayoyi mu filla filla liqaumin ya'lamun don mutane su sani ko kuma ga masu sani na'am
wa innakatu aymanahum ba'da ahdihim wa ta'anu fi dinikum وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
ناتنا wannan aya wani malami na jin kamar ya kai shekara da kai shekara goma koma sha biyar ina jin ya taɓa karanta ta da shi da wani alarama a nan garin yana karanta ta alaraman yana kuka karanta ya fassara ya yi wani wa'azi mai zafi da sakamakon wannan wa'azin aka dakatar da shi na jin mai yi waƙila da ku sani ko wasu sun sani sai da aka dakatar da shi daga ina daga kungiyar da yake wazi a karkashinta wannan ya faru ina jin dab da za a kashe Ab- dab da abacha zai mutu ne ba ku tuna ba ta yi kenan ta waran gaya muku ba ta waran faɗa ba kwaje ka bincika za ku san ko malamin kowane alaran ma ne ya kai sha takwas koma yawa dai kai sha takwas yawa dai kai sha takwas don wajen ƙarshe-ƙarshen abacin ne kai ka tuna kenan ko? daga cin kana ɗan haka ko? Allah ya ce wa in nagatu aimanahum idan suka warware alkawarinsu wato mai a ce ga wasu kashirai kun yi alkawari da su na zaman lafiya cewa ba za ku yaƙe su ba ba za su yaƙe ku ba ba za ku cutar da su ba ba za su cutar da ku ba misali yanzu kiristocin ƙasar nan akwai alkawari tsakaninmu da su na zaman lafiya ko babu a tambaya dai nake na so a magana ta akwai alkawari ko babu yaushe aka yi A, to. illa iyaka Allah ya yi mu ƙasa ɗaya da mu da su su sun san suna da haƙƙi mu ma mun san muna da haƙƙi wani abu ne sananne ko ba a zauna kai wani rubutu ba suna da haƙƙi muna da haƙƙi su 'yan ƙasa ne mu 'yan ƙasa ne suna da addinin su muna da addinin mu haka ne suna da ma'aikata a gwamnati muna da ma'aikata a gwamnati kudin ƙasa ana raba mu kowane jihohi da jihohin arewa da jihohin kudu da jihohin musulmi da wadda ba musulmi ba in aka zo ɗaukan jami'an tsaro 'yan sanda ne soja ne immigration ne custom ne prison service ne woda dukka akan ɗauki nasu akan ɗauki namu wannan babu ja haka ne yawwa amma babu wani treaty da yake a rubuce babu wannan babu to wannan aya kuma tana magana ne akan wadda aka yi aka yi a rubuce kamar yadda manzo Allah ya da mushrikan Makka a wani lokaci sulhu Hudaybiya ya kuma yi da Yahudawa ina a Madina lokacin da ya je an rubuta ka'idoji wajen sama da goma sha ba za ku yi kaza ba ba da mu yi kaza ba ba za ku yi kaza ba ba da mu yi kaza ba ba da duk aka rubuta manzo Allah ya sa hannu suka sa hannu shikenan kwasam yahuda sai suka wura alƙawari kun san da wala alƙawari kamar yanzu yadda kuka kuna gani da falastinawa ayi alƙawari su warware ayi alƙawari su warware har ma yanzu ma ma ba ma wani kusan kamar ma ba ma wani alƙawari tsakanin yahudawa da falastinawa amerika kuma tana goyon bayan yahudawa majalisar ɗinkin duniya kuma ta gagara yin komai dan ba yahuda ba yadda za ku yi alƙawari da shi bai saba ba yawa ya za ga duniya ne su suka ɓata ta Allah ya sauwaka a addinin kirista suwa suka bata su ne su ne suwa suka yi kokarin bata musulunci wallahi su ne yahudawa ne yawa yanzu tsarin banki na cin riba wa ya tsara shi wallahi su ne wallahi su ne kai tsarin shige da fice na ƙasa da ya tsauri har yanzu ƙasar musulmi ma 'yan wanka ma kafin ka shiga ma wahala wa ya tsara su ne wallahi su ne hatta constitution na kasashen duniya yawanci akwai hannunsu a ciki Allah sawaka Allah ya ce in an yi alkawari kamar da manzo Allah ya da Yahudawa a Madina ya da mushrikan Makka a sulhul Hudaybiyya to sai suka wara alkawari ne saurato Allah ce fa innaka tu aymanahum in suka in suka warware alkawuran da aka yi da su ne Uhud suka warware min ba da ahadin bayan an riga an kulla alkawarin an yi da su an gane wannan sannan wa tsanu fi dini ko suka ci gaba da sukan addinin musulunci suna masa makirci suna zagin manzon Allah suna zagin musulmai suna musu izgili suna musu shegantaka suka ci gaba da yin haka faqatil a'immatal kufri to ku yaƙe su ku yaƙi shugabannin kafirci ku yaƙe su kawai inji Allah fa innahum la aymana lahum ba sauran wani alƙawari kuma tare da su ya warware la aymana bi ma'ana la uhuda lahum ba sauran alƙawari ya warware yawwa su kan addini warware alkawari ne ko ba warware alkawari ba Ah, ku zagi manzon Allah ku zagi musulmai bayan kuma da mun yi da mu da ku ba za ku zagi addinin mu ba ba za mu zagi addinin ku ba ba za ku zagi ba annabi mu ba da ba mu ba ma zagi annabin ku ba ba ma zagi Ah, idan musulmi ya zagi annabi Isa ya ridda ya zama kafiri idan mutum ya- musulmi ya zagi annabi Musa ya kafurta alhamdulillah yasa ba za ka taba jin wani musulmi ya zagi wani annabi cikin annaba da suka wuce ba ba za ka taba ji ba su ne kawai suka buci iska su zagi annabi Muhammadu su yi katu dinsa ba abin da ba sai gaji abin da ya faru a Denmark gaji abin da ya faru a Charlie Hebdo na Faransa haka suke haka suke yawa daga sun sha giyan su ta musu karo su zagi manzon Allah yanzu kwanan nan kun ji abin da ya faru a Kano ko in ce kun ji wai wata mata ce sabani ya shiga tsakaninsu da ita da wani musulmi kawai shi kenan ita huce akan manzon Allah ta kama zagin manzon Allah ai Muhammadu naku kaza maimakon ta tsaya tsakaninta da musulmi din ma ta zagi iyayensa ne ya zagi nata a tafiya nan sai ta koma kan manzon Allah shi kuma ya dauki doka a hannunsa ya daga ta ya buga dauko kayan yanka ta Yawa, yanzu matsalar yanzu tana kotu an kama shi an tsare da shi da abokansa matsalar tana kotu yanzu za ka kwanan na aka yi wannan kwanan na a kano ni abin yakan ban mamaki yau ko ba shugaban addini ba yau ko shugaban wata kabila ne aka ce kuna faɗa da ɗan kabilan me kai me dai kai ka zabi shu- ka zagi shugaban kabila me ya haɗa ka da shi sai ka tsaya ga kan wadda kuke rikici in ya zagi mahaifanka in ba za ka iya ba kai ma ka zagi nasa ba shi kenan ba amma ka zagi shugaban kabilan bai taso ba balle kuma a ce annabin wannan addinin da yake girmamawa wanda zai iya bada rayuwarsu a kai wannan wauta ne da jahilci suke haka kullun sun fada hada su da musulmi sai su zarce su huce haushi su akan wa kan manzon Allah saboda iyayensu na duniya na ƙasa haka suke yi ayyuka to din manzon Allah lokacin da ba su taɓa ganin sa ba lokacin sa babu hoto amma don tsaban walakanci zai su yi wani mummuna su ce shine annabi Muhammadu su zage shi don kawai menene don su yi provoking din musulmi don su bata wa musulmi rai haka suke wannan kuma ba wayewa ba ne jahilci ne kana fada da musulmi ka yi fada da shi ku tsaya a nan shikenan in dukan za ka yi ka dake shi in za ki amma kar ka je kan manzon Allah ta amma su wasu waye ba saka alhamdulillah mu ba ma zagin annabi Isa ba ma zagin annabi Musa balle kuma annabi Ibrahim ko annabi Isa ko annabi Sulaiman ko annabi Yaqub ba ma zagin kodacin annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanci ba ma nuna bambanci tsakanin annabawan Allah ba ma nuna bambanci tsakanin manzannin Allah dukkan su mun yadda annabawan Allah ne manzannin Allah ne muna girmama su mu dai annabin mu na ƙarshe rabon mu shine manzon Allah haka annabi Isa yana da mutunci yana da daraja a wurin mu annabi Musa ma kai ke mu ba ma rarrabewa yawa su ne suke rarrabewa Allah sawwaka yawa Allah ce faqatilu aimatul kubur ku yaki shugabannin kafirci fa innahum la aymana ba sauran alƙawari tsakanin ku da su la'allahum yantahu la'alla tana zuwa da da, da ma'anan taraji suka zo da ma'anan menene kai to anan amma anan tana nufin kai bi ma'ana kai yantahu in kuka yake su wannan shi ne dai sa don menene don su hannu da warware alkawari don su hannu da yakan musulunci an gane yawwa ma'anar la'alla kenan anan tana ma'anar mai kenan kai la'allahum ai kai yantahu in an yaka za su hannu ci gaba
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
kaji Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul eh, wa hum bada'ukum awwala marra to nan fa ana magana da sauran musulmi ne ala tuqatiluna qauman yanzu ba da ku iya yakan mutanen da kun yi alkawari da su suka warware kuma suka ci gaba da zagin annabin ku zagin addinin ku cin mulku mutunci ba za ku yake ba za ku yake su ba ala tuqatiluna qauman ba za ku yaki mutanen da nakasu an yi alkawari da su sun warware sun saba wa hamu bi ikhrajir rasul su da suka himmantu wajen fitar da sunnan manzon Allah fitar da manzon Allah idan mushrikan makka ne su suka fitar da shi daga makka su ne su ne awa su ne wahun bada awwal Allah ce su ba suka fara su suka wara alƙawari to wanda kai waye mai zalunci wanda ya kare kansa ya mai da martani ko da ya fara kun yi daidai laraba suka ce albadi azlamu wanda ya fara marin ka shine azzalimi wanda ya fara zagin ka shine menene azzalimi kai ka mai da martani ne saraka Allah ce bada hukuma awwala mara su suka fara haka su ne masu laifi duk abin da kai musu menene su ne masu laifi su suka fara to wannan aya ta nuna ba san musulmi da tsokana ba musulmi ba ya tsokana hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ya tabbatar yaƙe-yaƙen da aka shi aka tsokana yawwa shi aka tsokana ya gudu ya bar makka ya tafi madina can ma suka bi shi to kaga kenan ashe kare kai duk dokokin duniya sun yadda menene ka kare kanka sai mazala bai yi laifi ba la kamar cewa wai musulunci an yada shi ne da ƙarfi an tilasta wa mutane sun shiga musulunci wannan ba gaskiya bane la ikra fi dini ba tilas ga addini sai ka ga dama ka shiga kai in ka shiga ma sai ka yi don Allah kafin ka samu lada yanzu ka yi sallah babu ikhlasi kana da lada in ka yi zakka ba don Allah ba baka da lada in ka yi haji babu ikhlasi babu lada in ka yi jihadi ba ikhlasi babu lada daga cikin babban sharadi na karban aiki a samu ikhlasi shine yi don Allah to ina da ce kuma an tilasta mutane wai sun musulunta haka ake gaya musu wajen ibadar su ai musulunci da ƙarfi ake sa mutane su a'a ka'ida ne aka saka cewa idan ana yaƙi da kafiri in yana so a bashi in dai an riga an fara to shine ce la ilaha illallah ba shi kenan ba ka'ida ne aka saka yawwa in ya ce la ilaha illallah sai a bashi har ma akwai hadisi cikin sahih buhari wani ya tambayi manzo Allah musulmi ne yace ya rasulullah ni ne nazo ina yaki da kafiri abokin abokin gaba na abokin gaban musulunci ya dauki makami ya sare ni ko a hannuna ko a jikina na daga makami dan rama sai yace la ilaha illallah ya buya a bayan bishiya manzala ce ka bashi yace ya rasulullah bayan ya yake ni ba sai da ya yake ni ya ga dan rama yace la ilaha manzala ce ka bashi in kuma baka bashi ba kasa ka kashe shi to dai koma matsayinka lokacin da ka musulunta kai kuma za ka koma matsayinsa kafin ya musulunta to ashe kaga ka'ida ce in kana yaki da mutum in yace la ilaha illallah sai ka bar shi ko ba haka bane ah to a yakin da ba na musulunci ba ai shi ba akwai ka'ida yadda zaka bar mutum me ka'ida in yayi saranda in ya daga hannu duk dokokin duniya abin da suka tabbatar da shi kenan kana kana kuna yaki da mutum yayin saranda ya daga hannu sai ka bar shi shine kaida din to mu kuma a musulunci ba yace la ilaha illallah ashe kaga ba maganan cin an shigar da wani musulunci da karfi a shi da kansa yaso ya shiga an fahimci wannan sai Allah ya ce ala tuqatiluna qauman wato wannan ana kaman ana zaburar da musulmi ne hassu ne taharid ne shin ba da ku yaƙi mutanen da nakatu aimanahum suka warware alƙawuran da aka yi da su wa hammu bi ikhrajir rasul suka himmantu suka yi niyya suka yi kudiri wajen fitar da manzon Allah eh wahum bada'ukum awwala mara kuma su suka fara yaƙan yaƙanku kuma ba da ku kare kanku ba eh Allah ya ce a takashawnahum shin kuna tsoron su ne a takashawnahum kuna tsoron su ne Allah ya ce fallahu a haƙu an takashau in dai tsoro ne wanda ya cancanci ku tsoro ji tsoron shine Allah ba wani ba amma in kuntum mumin in dai ku muminai ne mumini dai zanto ba jin tsoron kowa sai Allah an gane wannan yawwa bismillah
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
to wannan aya ta dada fitar da sabab na saukan ayoyin da suka gabata warware alkawarin da aka yi wadda har aka ce a yaƙi wancan su mashirikan makka asalinsa alkawari ne aka yi da manzon Allah da su mutanen makka cewan za a dakatar da yaƙi tsawon wasu shekaru an kuma ambaci shekaru ɗin aka ce a cikin wannan tsawon shekaru duk wata ƙabila ta larabawa tana da dama ta shiga alliance shine yarjejeniyar haɗa kai da taimakekeniya wajen kariyan kai wajen yaƙi ko da manzon Allah ko da mutanen makka ƙuraishawa to a nan lokacin wasu sun yi alliance ɗinsu da ƙuraishawa mutanen makka wasu kuma sun yi dawa da manzon Allah kana da zaɓi kuma in aka yi wannan ba dai yi ba saba alkawari ne ka yaƙi wadda ya shiga alliance da wadda kuka alkawarin zaman lafiya da shi wai yadda abin yake ba ƙabilar ta shiga zaman lafiya da ƙuraishawa to matsala ba dai yaƙi wannan ƙabilan ba ma ba ma ƙuraishawa ba su ma haka da mutanen makka ƙabilar ta shiga zaman lafiya da manzon Allah su ma ba za su yaƙi wannan ƙabilan ba ma balle manzon Allah an gane yadda abin yake to akwai wata ƙabila da ake ce mata banu kuza'a kuza'ata banu kuza'ata ƙabila ce ita ta yadda ta, ta shiga ta haɗa kai da manzon Allah ba da ƙureshawa ba an gane wannan kenan abokan wa kenan abokan manzon Allah abokan musulmi wajen zaman lafiya wajen haɗa kai wajen kare kai banu kuza'a an gane wannan to shikenan ana cikin haka quraishawa mushrikan makka sai suka da kai da wata kabila ana ce mata bani bakar bani bakar din nan abokan zaman lafiyar mu ne mutanen makka sai suka da kai da suka je suka yaƙi kuza'a abokan zaman lafiyar manzon Allah suka kashe mutane da yawa shikenan waɗannan mutane suka naɗa dalagar suka tura su wajen manzon Allah suka ce to ga mutanen makka sun goyi bayan bani bakar sun zo sun kashe mu mu ko muna da alƙawarin zaman lafiya da koko musulmi da manzon Allah ya fi ne ce to ba zama dole a tashi a yaƙi shawa da su da bani bakar waɗanda suka warware alƙawarin da aka yi da su to shine waɗannan ayoyi suka sauka Allah yake bayanin cewa tunda waɗancan sun warware alƙawari to dole a yaƙe su an gane wannan kuma wannan shine ya zawo da kawo sababin menene fatahu makka aka zo aka mazala ya shiryo yaƙi tun daga madina aka ce a zo a yaƙe su a buɗe makka dalilin da ya sake nan warware alƙawari to shine na Allah yake cewa qat bani khuza'a waɗanda aka haɗa kai da mushrikan makka aka yaƙe su za su ji daɗi cewa an kwato musu mai kenan yancin su kuma an kwato musu menene fansa an gane abin da ya faru yawwa kuma da aka kadan sun ji daɗi manzo Allah ya tashi ya ba su kariya bai yi kizlanin su ba bai tabar da su ba bai ce ku tafi ba ruwana ba saboda kuma ma yanzu zamu yi alƙawari da waɗansu mutane na haɗin kai na zaman lafiya to in aka yaƙe su an yaƙe mu in suka nemi taimakon mu sai mu taimaka musu an gane wannan ku za a dina ba musulmi bane su kansu ba musulmi bane bane ku za a dina amma dai tunda sun yi alƙawarin taimakekeniya da manzon Allah manzon Allah ya tashi ya taimaka musu an gane wannan kenan ashe musulunci akwai zaman lafiya a cikin sa akwai haɗin kai wanda suke cewa musulmi wa 'yan ta'adda ne suna kashe ko a hatta wanda ba musulmi in kuna da kaurin zaman lafiya da shi zaka taimaka masa ba za ka yaƙe shi ba ba kuma za ka warware alƙawari wani abin da aka sani asalin addinin musulunci kenan wanda yayi aka san haka bai koyi da musulunci ba an gane wannan tayyib
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
wa yushib ghaiza qulubihim Allah zai tafi yace zai bushe musu fushin su da haushin su wa kenan huza'a domin suna cikin fushi an zo an kashe su kashe musu yaya kashe musu mata an kashe musu mazaje abinda Qure- wa- mushrikan Makka na Qurayshawa suka yi to zuwan da manzon Allah yayi yace a yaƙe su wannan ya bush- ya tafir musu da menene fushin su da damuwan su da bakin cikin su wa yatubu Allahu ala man yasha su din ma da su tuba shiga musulunci sai Allah ya karba an gane wannan yawa da za su tuba su shiga musulunci koban tuba a bude take wallahu alimun hakim Allah masani ne da abin da duk ake faɗa ake aikatawa kuma hakimun mai hikima ne wajen hukuncinsa mai hikima ne wajen aikace aikacensa Allah karbi tuban mu mu ma
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون Allah ya ce, Am hasittum an tuturaku walamma ya alamallahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya ce shin kuna zato ne ku musulmai ku mu'minai ai azanantum kuna zato an tuturaku a kyale ku haka kawai eh walamma ya alamallahu alladhina jahadu minkum Allah bai rarrabe ba eh dama Allah ya sani Allah ya san masu jihadi don shi Allah ya san masu jihadi don ɗaukaka addinin Allah amma nan abin da ake nufi shine Allah ya bayyana da abin kowa ya gani karara shin wane don Allah yake yi wane ba don Allah yake yi ba to shine Allah kan kawo jarrabawa a jarrabawa ne kuma ainihin mu- a- munafukai sukan bayyana muminai sukan bayyana musamman lokacin yaƙi an fi gane munafiki in musiba ta sauka an fi gane munafiki in ana yaƙi nan da nan dai ba sadda ku ce ba ruwansa ya gudu ya tafi Allah ya sauwaka amma hasibtin kuna zato an tutura ku a kyale ku ba a jarraba ku ba walamma ya alamin lahu alladhina jahadu minkum dan Allah ya rarrabe wanda suka yi jihadi daga cikin su ma- mutanen kirki masu gaskiya kuma walam yattakhizu min dunillahi wala rasuli wala mu'minina walija basu riki wani koma bayan Allah koma bayan manzon Allah koma bayan mu- mu'minai walija da khil ba da khil wato bi mana abokan jiyayya wadda ba manzon Allah ba wadda ba mu'minai ba wadda ba musulmi yan uwansu ba wato bi mana kenan bitanatan kamar da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum ba da kai musulmi ya zanto kana da wasu abokan jiyayya na sirri daga cikin kafirai ba in kai haka zaka zama munafiki yawa abokin sirrinka wanda zaka gaya masa halin da musulmi suke ciki ko halin da musulunci yake ce dan uwanka mumini in ka je ka bayyana wa wani bako ya samu abun suka ya samu abun fada ya samu abun izgili to kai ne mai laifi ka riki walija kenan shine da khail bako wanda ba naka ba saboda ka wannan gargadi ne in dai kai mumini ne abokin jiyayyanka abokin sirrinka dan uwanka wa musulmi al muslim akhul muslim an gane wannan awwa wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne da abin da kuke aikatawa a lokacin akwai musulmin da suke da abokai cikin yahudawa suna gaya musu sirrin musulunci suna da abokai cikin mushrikai suna gaya musu sirrin musulunci Allah ce to ma sun haka ba muminai bane haka kada kai ma yanzu kana da wani aboki wanda ba musulmi ba kaje kana gaya masa sirrin musulunci da musulmai don ya samu hanyar cin mutuncin musulmai ya samu hanyar suka ga musulmi wannan ba daidai bane an fahimci wannan yawwa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum ya ku da ku imani kulkura ki abokan jiyayya abokan sirri wanda ba ƴan uwanku musulmai ba an gane wannan ko gargadi ne daga wurin Allah in ba haka ba munafurci zai shiga an gane wannan yawwa akwai waɗansu da Amerika ta ɗauki nauyinsu wadda yana jin nanan sagiru ya sani ya san wannan matsala yana jin kaman yan shekaru zai kai kaman goma da suka wuce wadda yana jin ma Allah ma ya masa rasuwa yana baka labari ko wadda suke yi wa Amerika aiki musulmi ne ta ɗauke su a nan akwai yan bauchi ma a nan yan bauchi ne ma ta ɗauke su aiki CIA suka je cikin CIA ana biyan su kuɗi to wannan bawon Allah wasu musulmi wasu abubuwa da ya daga abuja suka ta wani har bincike kansa suka zo suka same ni ni ma na taimaka musu bincike muka kira shi muka zauna shi abu kuma ya tabbata haka na yi masa nasiya ya ce ya fita daga wannan kungiya ya basu bayan ya fita ya basu allah jarrabe shi da talauci na dinga diran rashin sa nake ya kure ya kure talaucin duniya mai sauki ne babu talauci kamar na lahira ce ka tafi wuta wannan bawan Allah kaman ya bari wuf koma abunsa koma ɗin kuma aka samu kuɗi aka yi motoci aka yi gida wuf kuma sai ga sun zo sun kashe shi yi ina sauwaka saboda haka nan karka yi dadan ɗan abun da za a baka ka je kana shiga irin ƙungiyoyin su cia kana tona asirin musulmi kana bi kana fassara hudubobinmu kana aika musu can amerika don a san sirrin musulunci in kai aka baka yi daidai ba ko nawa ake baka a banza ne dai kare in kai wasa ma suka ga cewa kafanka tana rawa sai su kashe ka don su yaye in baka shiga ka fita lafiya haka ma da ku san haka yawa duk neman kuɗi yake jawo matasan mu irin wannan duk neman kuɗi ne wallahi Allah ya sauwaka duk abin da za a baka ka cutar da wannan addini aikin banza ne wallahi karshe da ka asirin ka dai tono duniya da lahira yawa arziki na halal shine duk arziki na hanyar haramun bai da albarka Allah ka tsare mu yawa shine ake ce masa walija walij dakhil Allah sawaka karanta mana tamma yawa kamar yadda aka saba daidai wannan lokaci cikin ramadana akan rubuta ka'idodi na itikafi saboda matasa da sauran yan uwa wanda suke da suke itikafi a goma na ƙarshe jiya ma na bayan mun tare daga karatu ina jin wani ya zo same ni yake ce shin malam ba a fara fito da ƙa'idodin itikafi ba nan ce masa ba a fara ba ta Allah da iko gashi yanzu kwamiti na itikafi din ga takardar ta fito da su ƙa'idodi ne ga suna wajen guda goma sha takwas wanda yake bukatar shiga itikafi an gane awa mata sun yi ta tambaya mu ba su ayi a sama saboda fitintunan da suke kawo mana gaskiya za mu bar mata su yi ba saboda akwai fitintunan da yake tasowa raka wanda yake bukatan itikafi zai zo ya karbi form din nam eh ran talata ne ko to sai ran talata mai zuwa da a fara ran talata insha Allah za a fara raba wanda yake so sai ya zo nan ran talata an gane ko bayan an taye daga karatu nan la'asar ko bayan karatu da muke na bayan sallan tarawihi
Assalamu alaikum na tambaya matsayin ziyartar makabarta ga mata
ziyartar makabarta ga mata akwai ƙarin bayani a kansa wato yana buƙatar ɗan dogon bayani idan mace ɗan uwanta ya rasu a wani gari ko a wani guri ba a gida ba ba ta gan shi ba ba su yi ban kwana ba kawai aka ce ya rasu aka je aka yi masa likafani aka masa sallah aka wuce da shi makabarta ba a shigo da shi gida ba ba ta gan shi ba to wannan in ta je makabarta wata rana da cikin ranaku ta ziyarce shi ta masa addu'a wannan babu laifi ta yi koyi da wa da Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan wanta ya rasu a Makka aka binne shi daga baya ta je ta ziyarce ta yi masa addu'a irin wannan ya halatta amma mutum ya mutu a gari a masa janaza a ce mace za ta raka shi makabarta wajen binne shi wannan manzo Allah ya hana an gane wannan mata ba sa zuwa makabarta don burna mutum ko don kai ziyara ta yau da kullum an gane wannan Allahu alam
annan kuma na cewa shekaru uku da suka wuce ya taba karban bashin banki amma daga baya wannan karatukan da aka yi kwana-kwanan nan da hudu ba game da munin riba ya sa shi wato yake ka tun lokacin da ya tsari bashin ma ba jin daɗin rayuwarsa har zuwa wannan lokaci sai da ya ji wannan hudu ba da karatukan sai fahimci dalilin da ya sa ba jin daɗin rayuwar ce to yanzu yana so ya tuba za ya karɓi tubarsa kuma ya zai ya tuba
kun ji abin da ba Allah ne ke faɗa yace tun shekaru uku ya karɓi bashin banki amma wallahi tun da ya karɓa baya jin daɗin rayuwa shi bai gano cewa sanadin karɓan wannan bashin bankin ne yasa baya jin daɗin rayuwa ba sai da aka dinga hudubobi ana faɗakarwa ana tambihi akan haka cewa duk wanda ya karɓi bashin banki babu albarka a ciki kuma zai samu damuwa to shi ne yake cewa yana kuso ya tuba yanzu in ya tuba Allah zai karbi tubansa eh Allah zai karba matukan rana tana fitowa daga gabar ta faɗi yamma kofar tuba tana buɗe in ji manzon Allah kofar tuba ba za a rufe ba sai rana ta fara huduwa daga yamma tana faɗuwa ta gabar tashin dab da tashin kiyama ne to lokacin ko mutum ya tuba ba za a karba ba amma yanzu duk laifin da mutum yayi ko ban tuba a buɗe take haka muna fata wannan ya tuba insha Allah Allah zai karbi tubansa kuma zai masanya masa da alheri dama amfanin wa'azi amfanin karantarwa in kana wani laifi ko kana wani kuskure in ka ji ka tuba fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wannan shine nan a wajen tuba kawai ya tuba ga Allah cewa ba zai sake karban bashin banki ba kuma ya iya kokarin sa ya roki Allah ya samu ya mayar musu da bashin da suka bashi kuma ya san kudin ruwan da ya ce dai basu wannan dole ya basu ba yadda zai yi ya mayar musu ya kai musu kudin su ya basu kudin ruwan su ya tuba ga Allah cewa ba zai sake karba ba yau da shine ya je ma wani bashi da ruwa sai mu ce to ka karbi uwar kudin ka kawai ba ruwanka da kudin ruwan to amma wannan tunda shine aka bashi su kuma banki ba za su yaje masa ba yayi kokari in bai da shi ma ya addu'a Allah ya fore masa ya samu ya basu ya warware amma da sharaɗin ba zai sake karɓa ba an gane wannan Allah ya ce mu ke mu
watan ba game da wato matsayin filafilai ko kuma wace bidiyo na drama na comedy comedy shine irin wasan wasu ban dariya din na mai matsayin su ya kallon su tun yanzu ya daga ana ta canza irin waɗannan ta sakonnin yanar gizo zuwa wayoyin mutane
to irin filafilai na comedy din nan wadda suke dauke da ababen ban dariya ya dangana da abubuwan da ake nunawa a ciki babu izgili ga addini babu izgili ga annabawan Allah babu izgili ga malamai babu izgili ga waliyai babu izgili ga hijabi babu izgili ga gemu babu izgili ga dage sutura kasan duk suna irin wannan shigan awa duk akwai ko to in akwai izgili ga addini kafurci ne kuma bai halatta kai ka kalli kafurci kana jin daɗi ba ana aibanta addininka ana aibanta shigan annabinka ana aibanta shigan manzon Allah ana aibanta shigan muminai mata hijabi niqabi ana musu izgili kai kana gani kana dariya wannan bai halatta ba me yin kan dama kafiri ne ko da yana ce shi musulmi ne don akwai ayan da tabbatar da mai izgili ga addini kafiri ne yawa kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce a gaya masu izgili wa kuke wai izgili Allah ne ayoyin Allah ne a'a manzon Allah ne a'a mu'mine ne wa kuke yi Allah ce a ga musu la ta'taziru ba wani hanzarin da ku kawo kad kafartun kun kafurta ba da imani kun bayan kun zama musulmi to da hakan nan wani irin comedy filafilai na bandariya akwai hatsari a cikin su saboda masu yin su yawancin su ba musulmi bane in ma musulmi ne ba san addini ba ba san addini ba da ka ne sance su kawai shi yafi yawa eh eh ko da babu zikiri ga addini eh eh akan koyar da fitsaranci a ciki ko lifayan banza yawwa wanda kun ji ko cin ko da babu izgili ga addini amma na koyar da fitsaranci a ciki a sa kayan banza kayan tsaraici kayan karuwanci to wa musulmi da wannan gaskiya ne Allah ya saka kawai musulmi ne sanci wannan gaskiya ne yawa